أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna maricin asabar sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ashirin da uku ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu jiya alarma ya karanta mana ayoyin farko na suratul jin amma kuma ba mu fassara su ba sai muka je zuwa ga shimfiɗa game da maganar aljanu da duniyarsu da rayuwarsu da sifofinsu da ɗabi'unsu da ayyukansu ya kamata mu so mu magana game da alaƙar aljani da mutum amma sai lokaci mana halin sajiya to ina ga tun da ba filin muhabara muke ba bari mu yi tafsirin surar gaba ɗaya sannan mu dawo mu sauran bayanan da muke buƙatar to za mu yi maganan fuskokin da suke iya cuta ma ɗan adam wanda ahlus sunna sun tabbatar da wannan duk da mu'tazila suna jayayya a kai karba kala sai a sake karanta mana a yayin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى ما اتخذ ولا ولدا
بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجن mun faɗi cewa wannan sura an ba ta sunan suratul jinni saboda gaba ɗaya magana ce game da aljanu daga cikin almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن أكزوا ترى da sun kai goma sun sun zan jama'a amma na faru mutane kaɗan don haka wasu na cewa bakwai ne aljanu bakwai ne wasu na cewa tara ne adadin bai dame mu ba da muhimmi ne da ƙurani ya faɗe shi shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi daga hanya zuwa ga tafarki zuwa ga gaskiya fa'amun na bihi ba mu ɓata lokaci ba mu yi imani da shi wato kakaman ana zargin yan sun ji ayoyi amma sun ce amin na bihi mun yi imani da shi walan nu shirka bi rabbina ahadan ba za mu sake wasu sabon sama an kashe wasu an azabta ta kai ma an shigar da su shi'ib an sa musu takunkumin tattalin arziki ba a saye gare su ba a saye dan musu ba a tallafa musu ba a aure ‘ya'yansu ba a ba su aure. Danginsu hawa inda ba musulman ba sai da bai shafe su. So da hali ya kai inda ya kai a shekara ta goma sai manzo Allah sallallahu alaihi fara tunanin hijira. Amma Allah bai masa umarnin cewa ta shi tafi kai hijira ba. Domin in lokacin yayi Allah ne zai ce tashi ka je ga inda za ka je. To sai manzo Allah ya fara hajjin ina ya kamata hijira. wasu malaman tarihi na ganin cewa wufud guda biyu da manzo Allah ya tura Habasha wurin hijira ne yake nema kun ba mamaki karo na farko sun tafi su goma sha biyu sha uku karo na biyu sun zarce su saba'in kuma manzo Allah yana communicating da shi sarkin Habasha da Allah bai tsara wani abu ba manzo Allah yana da ra'ayi ya tashi ya koma can tunda zai samu wurin zama ai addini cikin kwace hankali saban aka ce Habasha yau shi za a zo a ci birni mai tsarki kaga ai nisa da shi to haka tsarin Allah yana to amma akwai Ta'if gari ne mai kusan kilomita 100 daga Makka yanayi gare shi na musamman ko hajjin da ya gabata na je tsaye kamar mutum ne ya yi tafiya tsakiyar rana sai faɗo masallacin na an kulle shi an kunna AC ko ina kana jin canji ko baka ji to in ka bar maka kana cikin tafiya cikin minti biyar za ka faɗa yanayin tsaye sai ka ji gaba ɗaya na ya canza hambura na son kama ka wala har sai ka sha shayi ba saboda tsabar canjin yanayi don haka mutanen makka in suna attajiran makka in suna son holewa da hutawa tsa'ifa suke tafiya da sai manzo Allah ya tunanin bari je tsa'if ya gani ko Allah zai sai samu karba sai ya dauki bawansa Zaid ibn Harisa suka yi tafiyar kafa ko abin hawa ba su da wuri ne mai cike da duwatsu ba wai kawai duwatsu irin waɗannan da za a tsallaka ba a duwatsu ne da suke da manya-manyan wato ba sai da zan kwatanta su ba wani dutse in kana saman sa kace gulbi da karkashinka ba sai da zan kwatanta muku shi ba sai wanda ya gani amma na yi hotuna a wurin ina nuna na ɗauki hotunan wurin kuma ƙila in kun kai google yanzu da yake zamani ne na google kusa duwatsun fayis kawai za ku ga irin yanayin da manzo Allah sassu ya ratsa da shi da zai da suka isa gari manzo Allah kwanansa goma fa'i shiga nan ya fita nan ya zauna da waɗannan ya zauna da waɗannan ya ce a gwada masa ‘yan gari ‘yan birni masu daraja aka ce sai gidan ‘yan abdiyalai su uku ya tara su yi musu magana yace musu ni annabin Allah ne ina neman wanda zai kama min isar da sakon Allah duk wanda ya haka kuma ga abin da Allah zai mishi ga abin da Allah zai mishi ba su karɓi da'awarsa ba suka ma tozarta shi suka rika mashi habaici da arashi manzo Allah ce to ina roƙon ku in ba ku karɓi da'awar nan ba ku rufa min asiri ku kan bakin ku ku yi shiru ina ba su yi haka nan ba nan take suka aika labari barka ga wani ɗan garin koyi ga shiga shiga abin da ya zo ga abin da ya zo ga abin da ya zo ku ga makka ma za ta yi mishi wai shiga kenan sai yasa dai koma makka bai iya shigar ta ba sai da ya nemi kariya sai da ya nemi ijara ba ijara ake cewa ba ko jiwar kai sai da ya nemi jiwar daga mutsim ibn ali da tiji biyu yana aika ba suna ta ba su iyawa sannan mutsim ibn ali daman danginsa ne sun haɗu kaka na hudu ko na uku sai ya ce shi yana iyawa yana da 'ya'ya maza da jikoki samari santalai guda goma ya ce ko ya ɗauka takobi ne mu zo mu ba manzo Allah kare sai mu ba Muhammadu kare don bai imani ba ba bai musulunta ba amma manzo Allah bai mance masa wannan ƙoƙarin ba don a ranan ma suna shigowa suna slogan sai da abu jahal ya fito ya ce a mujirun an mutabe mutum ka bi shi ne ko kare ya ce a bal mujir ya ce a jarna man ajarta duk wanda ka ba kariya ai kai babban mutum ne taka amma inda ta yi mutabe ya bi muhammadu to duk za a game su gaba ɗaya a saka musu balbalin bala'i abin da ke faruwa shine lokacin da manzo Allah zai baro ta'if bai baro ta cikin kwanciyar hankali ba sun sa shaidanun yaransu sun biyo shi da duwatsu hakikin masai da aka masa rotse a bayan kansa jini rinka kwarara rinka darara sai da ya shiga tsakanin kafasa da takalmi aƙalla gudun kilomita biyar suka yi kamar yadda mubarak furi ya lissafa a cikin littafinsa to sannan suka zo suka samu wuri suka huta to a nan ne ya zo wannan lambu na wasu daga cikin manya suka aiko masa da kyautar dabino da zai ci sai ce bismillah yaron da suka aiko ya kawo bako ne ba ɗan gari ba ne bawa ne sunan shi addas sai ce a'a wannan kalmar ban ji mutanen garin nan suna faɗar ta ba sai ce kai kaɗai ina ne halal sai ce ani mutumin ni nawa ne sai ce Allah sarki garin ɗan uwana wani annabi ne ya faɗa annabi Yunus ibn Matta sai ce ɗan uwanka ina ka san shi kamar mutumin Najeriya ya je Bangladesh suna magana sai wani ce ai dan uwana Shehu Usmanu ta idan ka san Shehu Usmanu sai ce huwa nabiyyun wa ana nabi na take sai musulunta kaga sai aka fara cirin manzo Allah damuwa in in manyan mutane sun iya to ba waye musulunta kuma mu duk mutane bayan Allah ne a gurin mu don haka duk wanne musulunta duk ɗaya ne babu da damuwa to sannan yana barowa sai ya zo daidai inda ake ce mahadisul jinni a yanzu kafin shiga garin kafin ka kai aziziya to sai ya da zango da shi da zai ka ji duk wannan tafiya cikin tsakiyar dokar daji tsakanin duwatsu dare ya yi abin da ya rage a shiga gari da ke kilomita goma sha biyu ba amma haka suka tsaya suka yi kiyamun layi wannan shi zai zama maka karfin imanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da Allah ya aiko masa to cikin wannan karatu sallah da yake yi ne su kuma aljanu sun lura cewa kwanan nan an tsananta tsaro suna zuwa sama suna jin firar mala'iku sai zo suna yan maboka yi labari sai suka lura ta kowace kofa yanzu an gwaɗi kuma in aljani ya matsa sai a aiko masa yula ta wuta a kone shi suka ce dole akwai abin da ke faru don haka ku yawata wasu su yi gabas wasu su yi yamma ku zagaya duniya ku gani me yake faruwa ne to sai Allah ya sa waɗannan group na aljannu su bakwai ko su tara su rabon su ne su suka tarar da manzo Allah yana karatu suka ce to kun ga dalili na ga abin da yake sauka daga sama na zaka fa amin nabi to kaga saukan manzo Allah wannan wani ƙarin kwantar masa da hankali ne ta idan duniyar mutane bata gane ka ba duniyar aljannu ma ta gane ka kun ga daga nan kun fahimci magana da muka yi jiya cewa manzo Allah sasa an aiko shi ne ga mutane da aljinu ko da kina jin wannan maganar ko fahimce ta duka ba ila sai karatun gobe in Allah ya kai cewa aljinu suna da annabawa a cikin su ba mu yi wannan magana ba ko madamin magana suna ɗaukar karatu ila ba wannan nan kusa daga malam siraji yanzu haka malam siraji ya waiwaye ya kai ba za ka gan shi ba suna nan sake cikin mu ila ba akwai wanda ke tsakanina da Allah na mafi sani suna sauraron karatu akwai wadda aka yi burkiya nan kofar kware sai aljanna ya ce wai su almajiran malam mansur ne ya ce kana almajirin malam mansur kake zalunci ta shi wallahi zuwa ya taimake ta ce to muna zuwa mu faɗa wa malam mansur so suna zuwa karatu suna ɗaukar karatu kuma suna da malamai amma ko akwai annaba cikin su wannan maganar insha Allah gobe in mun zo cikin bayani game da aljanu za mu saurare ta bayan wannan Allah ya yi manzo tukuici da wani abu don kar in manta zan faɗe shi yanzu shi ne manzo Allah sarasa yana isowa makka gashi yana tsoron shigowa sai da ya nemi yan rakiya aka zo da shi ka aba ya yi raka a biyu sannan aka raka shi har gida ya shige ya rufe ta a wannan darin ne Allah ya aiko masa katin gayyata ya tafi zuwa sama kuma rannan aka kai shi baitul maqdis aka ce jagoranci annabawa su yi sallah suka ce kai ne limamin aka je da shi sama ta daya jibrilu ya yi sallama aka ce wane ne yace jibril ne kai da waye ce muhammad har an aiko shi yanzu nan ma ana da labari na sai ya dawo yana ganin wautar wa'ancan da suka kafirce masa to haka haka sai da ya kai inda sidratul muntaha inda hajjannatul ma'awa إذ يخشى السدرة ما يغشى التي ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ana so a gwada mashi abin da zai tabbatar da imani haqqul yaqin da ainul yaqin kamar da Allah ta'ala ke cewa kazalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ardi wal yakuna min al muqinin bil ilmi wal yaqin tunalu al imamatu fi din haka ibnu qayyim yace bil ilmi wal yaqin تنال الإمامة في الدين أأ بالصبر بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين فيتي فيك وآية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون بالصبر واليقين duk wanda ka ga ya zama jagora a addini to waɗannan biyu suna tare da shi sai ya zama mai haƙuri sai ya zama mai yaƙini don haka ba a son malami magajan annabawa ba a son ya bari zuciyarsa ta yi rauni ga al'amuran imani ana so ya zama mai tarbiyyar rayuwarsa bisa ga imani tarbiyyar rayuwa kuma ana samun ta ta hanyar yawan karatun ƙur'ani da duba ma'anarsa ta hanyar yawan ibada ta hanyar yawan zikiri ta hanyar tafani wato ka ɗebe ma kanka son zuciyar kanka misali kana son kuɗi ka ɗauka ka bayar saboda Allah kana son bacci ka tashi wani aiki kai wani aikin ibada so tarbiyya ita ce take samar da yaƙini su kuma annabawa Allah da kansa da yake ba su dalilai na samun yaƙini kamar da ya ɗauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi subhanallazi asra bi abdi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna halu sitti linuriyahu من آياتنا الله تعالى يتي وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا بسم الله وكاكر أنت وأنه تعالى جد ربنا الجنو سكتشي كبدا مغانا سكتشي تعالى جد ايه فسر الجد أنا جد ما معنى الجد azamatu waye ya bada amsa a karama kala kana da kyautar shinkafa Mustafa a kawo masa shinkafa gobe muna da tambayoyi bakwai duk wanda ansa yana da kyauta amma za mu suma daga karatun jiya mu haɗa da na yau gobe sai mu yi tambayoyi guda bakwai وأنه تعالى جد ربنا شي مال عبد الله أبوكين كراتم ne seniors ɗinmu ne akwai abin da yanzu in na faɗi zai yi mamaki don ƙila bai tuna shi wajejen 1981 ko 82 shi ya sai min sayi bukhari juz'i na ɗaya a masallacin shehu malalai kana tuna kana tuna littafi yana nan da sunan sai yanzu aka ƙila yana maka wata sahaba wajen da a rawa 81 ko 82 in Allah ya so. So kaga ba a mamaki in ya ba mu amsa, don haka nan gaba igiji ya kamata mu tambaya ba. Ba bayan malamai ya kamata mu tambaya ba. Akwai abubuwan da alheran da ba ni iya manta su. Mala Adamu Abdullahi kun azumi magana kun san shi na jama'a. Shi ko shi samin nurul albab. Ran da zan shiga da littafin babu abin. Kwabo hudu. Kwabo hudu. ya sai mun shi nurul albab kwabo hudu nawa kenan sai an hada kwabo ɗari sannan a yi sule sule goma sune naira ɗaya suka ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina wato ta'ala shine fi'ili jaddu shine fa'ili rabbina mudafun ilaihi ne yau ga abokan karatun nawa sheik jaddu rabbina mudafun mudafun ilayhi na farin cikin ganin malam zulkifli kun da ni yau saboda ina son tuna malam bashiru mafara Allah ya gafarta mashi da tafsiri da luga ba wanda na koye su gare shi kamar malam bashiru amma malam ba mai wannan ba daga amma muka fara da shi ko ko ka manta akwai inda bala baka turai ce kama masa faɗa min surar kamanta a basa wata walla yawwa tafsiri da aiki kenan mala abuka tirita yana tafsiri da gangar jikinsa yake kwatanta abasa wata walla sai rutse ido an ja'ahu al'ama Allah ya gafarta musu su duka ta'ala jaddu rabbina girman ubangijinmu ya ɗaukaka karatu fa na minti kaza suka saurara sallar dare ce guda dare guda amma sun san girman Allah suka ce mata kaza sahibatan wala wala girmansa ya fi ƙarfin ya riƙi mata ko ya riƙi abin haihuwa wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shatata وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا
وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا wawayenmu sun kasance suna faɗin maganar banza game da Ubangiji. Kaga nan take har sun gano shugabanninsu na shirka wauta ce suke, karatu guda. Shi yasa shirya haske ne na Allah. In ya jefa shi ga zuciyar bawa shi kenan an wuce wurin. Wa anna zananna allan taqula al-insu wal jinnu ala Allah kaziba. Mu da abinda muka yi tsammani mutum ko aljani bai iya wa Allah ƙarya don haka abinda shugabanninmu ke ɗora mu akai sai muka hau amma yau kan gaskiya ta yi halinta mun riga mun gane gaskiya wannan hukana rijalun وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا
wa'annahu kana rijalun min al-ins suka ce da an samu wasu mazaje daga cikin mutane ya'uduna bi rijalin min al-jinn sai suka rika neman tsari da mazaje daga cikin aljannu idan suka zo za su sauka ga wuri su ce na'uzu bi sayyidi hadha al-wadi min sufaha'i qaumihi muna neman tsarin shugaban wannan rafi na aljannu daga wawayen jama'a sai Allah ya ce fazadu murahaka sai suka kara musu taurin kai da aljani tsoron mutum yake yi sai ga yanzu mutum yana ta don Allah ka taimake ni ka kare ni sai ya ƙara girman kai ko kuma fazaduhu murahaqan sai wannan dogaro da neman tsarin aljanu fazaduhu murahaqan sai ƙara musu rauni ya ƙa ya wato ya dankara musu wahala don haka aljannu sun saki jiki tun da sun gano shi ma ɗadan tsoron su yake yi shi kuma na adam wannan tsoron sai ya ƙara raunana shi sai zan kullum tsoron aljani yake wa annahum zannu kama zanantum allam yab'ath Allah allan yab'ath Allah ahad abinda suka dauka cewa Allah bai tada kowa ma'ana ba su dauka ana tashin alkiyama ba balle har ayi hukunci akan mutane duka wannan suna faɗa ma jama'a su ne bayan su isko su kamar yadda Allah ta'ala ce wa israfna ilayka nafaran min al-jinni يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى gobe za mu hujja da wannan aya cewa manzannin musu an manzannin su kashi suna magana min ba'da Musa ko akwai wani Musa na aljannu ne shi dai ne namu musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim يا قومنا أجيبوا داعي الله suna wa'azi to nan ne suke faɗin wannan magana sai dai malamai na da saɓani shin waccan su ayoyin na suratul ahqaf da wannan na suratul jinni duk lokaci ɗaya ne ko suna da ra'ayin cewa lokuta biyu ne daban-daban kuma akwai hujjoji akan wannan ƙila cikin karatunmu na gobe mu ji wannan Allah su wa anna lamasna sama'a وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشربا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا
وأنا لمسنا السماء suka ce mun shafa inda muka saba zuwa mun tafi sama fa wajannaha muli'at muka tarar da an cika ta harasan da sojoji harasan shadidin tsaro mai tsanani wa shuhuban da yula na wuta da ka zo sai a koro ka wanda da ba haka bane akwai highways wanda ba mu bin su amma akwai hanyoyin wato eh, masu yake cewa hmm? 'yan smogal akwai hanyoyin 'yan smogal akwai harvard dama akwai shehub ɗin akwai inda ake koro su amma akwai hanyoyi ƙanana da suke bi to sai suka tarar da yanzu duk ta kowace hanya ba bari a kai sama duk inda ka je don ka ɗauko labari koro ka za a yi kuma da yula ta wuta wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i suka ce a can da mukan zauna wasu gurare mu yi sauraron jawaban mala'iku za mu karanta muku wasu hadisai kan wannan magana faman yastami il'ana yajid lahu shihaban rasala yanzu kan duk wanda ya tafi saurare to zai ga an koro shi da yula wadda take tsaye wato a ji tana dakunsa wa anna la nadri mu ba mu gano ba a sharrun urida bi man fil ardi shi wannan abin da ya faru sharri ne ake nufi da mutanen ƙasa aka hana duk wanda ƙasa ya sama ya ɗauko wani bayani am arada bihim rabbuhum rashada ko ko shirya ubangijin mutane da aljannu yake nufi da su kaga anan sun sa hikiman magana da suka zo ga sharri sai suka ce urida da suka zo ga alkhairi suka ce arada wa anna la nadri asharrun urida biman sharri ake nufi ba sai Allah ke nufi ba am arada bihim rabbuhum rashadan to kun ga wannan yayi daidai da ladabin musulunci wanda annabi ibrahim alayhi salatu wasalam yake cewa illa allazi fatarani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni kaga yace fatarani illa allazi fatarani Allah shi ya halicce ni fa huwa yahdini shi yake shirye da ni wallazi huwa yut'imuni yake ciyar da ni wa yasqini yake shayar da ni wa idza maridtu inna ciyo wa yasa ciyo amma bai ce in samin ciyo ba yace wa idza maridtu fa huwa yashfini sai mai da waraka a wurin Allah to haka ake so shine sayyidi abdul qadir jilani rahimahullah yake cewa wala fa'ilun lil khairi wa sharri dunahu wa min adabin lasna lahu nansibu sharra al khairi da sharri duk daga wurin Allah amma saboda ladabi ba mu jingina ma Allah sharri kamar yadda tabaraka wa ta'ala yake cewa ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وكذا أو تآير سي الله تعالى يتيبسوا وإن تصبوا سيئة يطيروا فرق آير ما لها بيه هم؟ با wannan ba وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه wani ta sun sayi atun ba wannan nake so to ita ta zo min ba kuma ita nake so ba ita nake so kawo e to kafinta to tunda dai manyan alarmomi suna bacewa a cikin garinsu balai ni da abba ko ba a mamaki to kaga irin wannan yakan faru alƙur'ani kuma ina ji a suratul kafi akwai cikin bayanin khadir akwai irin wannan ko da ya zo ya ce wa amma a safi na tufakana sai masakina ya maluna fil bahari sai ce fa'arattu an a ibaha ina so in lalata jirgin don ka a sace kaga bai ce Allah ya ce a lalata ba amma da ya zo ya ce wa amma al-gulamu fakana abawa mu'mine ne fa khashina an yurhiqahu ma tughyana wa kufra fa aradna أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما فلا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما kaga ma to dan me da baka da cikin mutane kana je muna karatu can kamar kamar karatun aljannu eh malam ina ji Usman Jabo ne murya ta saki wa yuba idna da rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahim kad wato akwai irin su da yawa cikin alqur'ani cewa ubangiji baka jingina masa sharri sai Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam cikin تضرعي ده ابتهال اللي يجي قال الله يجي الخير في الخير بيديك والشر ليس إليك الخير دوك هنونك يجي شر بناك بني ولد بيني قال الله baka in za in za ka yi magana ya kamata ka zan ka san ladabin yadda kake faɗanta akwai akwai wanda ya fara hudu ba manzo Allah ce bisal khatibu an ta san ko tif tif da mai hudu ba من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما تتر داو سوكو سوكو بك ايه هدو wanda ya Allah da manzo biyayya ya dace kace wanda ya saba masu baka da Allah don kace yasu bi sal khatiban sauko sauko ba ai amma kaga Allahu wa rasuluhu to kaga in ba in baka karanci ilimin tauhidi ba akwai inda zaka fada sai sai ka shige kwana ka kasa fitowa ina ce a suratul a'raf ne Allah ta'ala yake cewa ولو أنهم رضوا سورة التوبة ولو أنهم رضوا تتي ما آتاهم الله ورسوله تتي من فضله وقالوا حسبنا الله أقل ما تقول رسوله سيأتينا الله من فضله ستي ورسوله إنا إلى الله لما بابه ورسوله راغبوا كم فايتهم منتي ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله نعم أنت الله ورسوله وقالوا حسبنا الله بابه ورسوله سيأتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله لما بابه ورسوله سوى ده بمبنتي دك إن ده حقي لنا الله نبوتا na saranda na miƙa wuya na nema to ga Allah kai ba amma duk inda biyayya ce da da'a ko ba haka ba da karɓa karɓar saƙo to wannan Allah da manzo to in baka bambance su ba sai a samu matsala shi yasa Annabi sarsa ya hana ai rantsuwa da shi yace kar mu rantsuwa da ubandinmu kar mu rantsuwa da kowa sai Allah man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsa rantsa da Allah kada koyi shi shi Allah zai rantsuwa da komai yanzu ba dukkan mu nan Allah ya rantsuwa da mu shekaran zaman karanta wannan ko fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun hadda aljannu ma dusun shi suka ce to wannan al'amarin da yake faruwa an hana mu zuwa sama mu mu san dalili ba shin sharri ne ake nufi ko wani alheri ne Allah zai kama mutane وأنا منا الصالحون وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا نعم وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا
وأنا منا الصالحون suka ce to mu daman cikinmu akwai mutanen kirki wa minna duna zalik akwai wanda ba na kirki ba akwai fasikai akwai fajirai akwai kafirai akwai mushrikai akwai ahlus sunna akwai yan bid'a jiya mun faɗi magana imamu sha'abi ko yace kuna da yan bid'a cikin ku suka ce kwarai ko yace to kuna da yan shi'a suka ce su ne sharrin mu kunna tara'iqa qidada mun kasance hanyoyi muke daban-daban iri-iri wa anna zananna an lan nu'jiza Allah fil ardi mu mun riga mun tabbata zanna anan laysat ala babiha ta zo a babin yaqini allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim ay yatayaqqanun to nan ma haka ne wa anna zananna mu mun tabbata an lan nu'jiza Allah fil ardi ta ba mu iya wato gagara Allah a cikin ƙasa walan nu'jizahu haraba in mun gudu kun ba inda zamu je la malja min Allah illa ilayhi ilayka afirru minka wa aina illa ilayka yafirru minka almustajir wa anna lamma samina alhuda amanna bihi
وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا
wannan lamma sami'na al-huda amanna bih to mu yanzu muna shaida muku cewa lokacin da muka ji shari'a mun yi imani da ita faman yu'min bi rabbih duk wanda ya bada gaskiya da ubangijinsa fala ya khafu bakhsan wala rahaqa baya tsoron a tauye masa mudu baya kuma tsoron wato a wahal da shi ko a dauko sharri a sa cikin aikinsa wannan yana daga cikin hujjojin da muka tabbatar muku cewa aljanu su ma mukallafai ne irin da kafin mutum na maganan cewa yana tso- bai tsoron a rage masa lada ko a dora masa zunubi ashe yana da lada yana da zunubi haka yadda mu musulmi muke da littafan ayyuka mala'iku na rikodin din mu haka su ma aljannu duk da mun faɗi cewa sun riga mu duniya da shekaru amma shekara nawa ne Allah kaɗai ya sani amma da ya ce wal janna khalaqnahu min qablu min narin samu an riga halitta su kafin halitta adam za ka shaidan ya riga adam shi yasa ya fi shi wayo a wancan lokaci yi masa wayo to kuma Allah ya riga ya kaddara wa anna minnal muslimuna
وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا na'am وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا linaftinahum fiha لنفتنهم فيه wa man yu'rid ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا
wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun suka ce cikin mu akwai musulmi akwai jairai alqasit ba almuqsit bane almuqsit shine mai adalci alqasit shine mai zalunci haka akwai musulmai akwai azzalumai kenan ya nuna musulunci adalci ne kuma da baka bisa ga musulunci duk kai azzalumi ne zaluncin ka na farko shine ka tauye ma Allah haƙƙinsa faman aslama duk wanda ya musulunta fa ulaika taharraw rashada wannan sun nemi shari'a sun bi hanyar kwarai sun nemi hanyar aljanna wannan wata cikin wa'azin da aljannu ke ma 'yan uwansu ne kuma ga muna muna amfanuwa da wannan wa'azi wa amma alqasituna suka ce amma su dai azzalumai fa kanu li jahannama haqaba su ne za a yi makamashin wutar jahannama da su wa allahu istaqamu ala tariqati to ga alama anan ne magana aljannu ta kare wa allahu istaqamu magana Allah ce amma daga sai inda aka fara faƙalo inna sami'na aya ta farko har zuwa aya ta goma sha biyu duk magana aljanna ce amma malamai cikinsu kuma sahabbai radiyallahu anhu wa Allah istiqamu ala tariqati Allah yace su ko lallai da sun tsaya kan hanya wace hanya tariqati janiya ta qadiriyya lakshabandiya shazaliya خاتمية زيدية مراكشية محمدية الطريقة المحمدية وأن لو استقاموا على الطريقة إذا سنتها كالطريقة نم تمنزو الله إتتي الطريقة ده ألف دلم بالثورة طريقة شي بابو ألف دلم الطريقة تأني محمد إتكالي don haka sunnan manzo Allah ake nufi rayuwar manzo Allah ake nufi aqidar manzo Allah ake nufi tafarkin manzo Allah ake nufi da sun tsaya a kai la'asainahun ma'an gadaka Allah ce da mun shayar da su ruwa mai kwarara linafti na humfi don mu jarabce su a cikinsa kuma yi wuri an zikirin rabbihi ya suluku azaban sa'ada amma fa duk wanda ya kau da kai daga ambaton ubangijinsa to Allah zai shigar da shi azaba mai hauhawa azaba mai tsanani kamar yadda Allah ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kunta basira wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa anna al-masajida lillah وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه لبدا
قل انما ادعو قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وأن المساجد لله وسني ياكو باين الله مسلاتي ورارين أبنجي مسلاتي داكونا الله المساجد لله مسلاتينا الله wannan ya nuna ba a samu masallaci sunan kowa sai Allah akwai ta rigima da na gani a Plato shekarun baya almasjidu lillahi la li ghairi nan wannan sun masallaci sun sa ko masjid ibn Abbas ne wannan su suka dawo tsallake su suka sa almasjidu lillahi la li ghairi suna raddi ta dan me kuka sa sunan sahabi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abin nan salatu fi masjidi haza masallaci na wannan haka ya nuna ana iya sa sunan wani ga masallaci duk da duk masallaci na Allah ne har na manzo Allah din na Allah ne kuma da Allah ce wa annal masajid ya tira na annabi amma masallaci manzo Allah ne to saraka babu lai mu ce masallaci Aisha masallaci Ibn Abbas masallaci Abu Huraira nan gaban wani ita masallacin Mala Abubakar Gwandu Mala Ibrahim Abubakar Gwandu eh babu laifi ba za mu ce yanzu ba a karɓar kalla sai nan gaba nan gaba can mai nisa ai raye ba a cika bashi irin wannan falalan ba amma iya yi gudu ba ga sanan mun bashi masallaci Yawwa. to babu lahi a sa sunan wani amma milkin masallaci na Allah ne sannan abin nan maksudin cewa masallaci na Allah ne fala tad'u ma Allah ahad kar ku shiga masallaci ku yi wata bauta ba ta Allah ba Daka masallaci wurin bautar Ubangiji ne. To wannan ya nuna kenan in ba cikin masallaci ba ana iya bauta wani ba Allah ba a'a. Bautar wani Allah a masallaci ta fi hatsari. Da shi yasa masu shirka a masallaci sun fi kowa sa kansu cikin rikici. Wa annahu lamma qama Abdullahi Allah ce kuma ku sani shi cewa lokacin da bawan Allah ya miƙe ya du'uhu yana kiran Allah yana ce abi Allah shi kadai yana karanta alqur'ani yana bautar Allah kadu ya kununa alaihi libada abu kaɗan ya rage su yi taron dangi a kansa to kul inna ma ad'u rabbi manzo ka faɗa musu ni ban kiran kowa sai ubangiji na inna ma ad'u rabbi wanda nake kira kawai nake bauta mishi ne ubangiji na wala ushriku bihi ahada ba ni shirka da shi da kowa kowa ban bauta ma tare da Allah sannan ce kul inni la amliku lakum darran wala rashada manzo ka faɗa musu ni ba ni mallakin cuta gare ku ba ni mallakin shari'a duk abin da ya same ku Allah ne ni ban iya komai iyakata da ku wa'azi da lura ku qul inni lan yujirani min Allah ahadun faɗa musu cewa ni ba wanda zai kare ni daga Allah idan Allah ya tashi min wani abu walan ajida min duni multahada ban samu malaba ban samu wurin buya ban samu mataimaki in ba Allah ba illa balagan min Allah wa risalati ni ban da wani bambanci da sauran mutane illa balagan sai isar da sako min Allah daga Allah wa risalatihi da sakonnin nan na Allah da aka gano su ne suka bambanta da mutane amma ni mutum ne irin kuyan bata min rai rai na zai ɓaci in na daɗe ban ci abinci ba zan ji yunwa in na yi aiki na wahala na gaji zan ji bacci ba ba haka ba sannan ina aure in sadu da iyali in haifi yaya in so su in ƙaunace su in sun mutu zan yi bakin ciki in ba su da lafiya zan shiga damuwa duk abin da ɗan adam yake neman haka ne bambanci na da ku balagan min Allah wa risalati isar da saƙon Allah da nake yi zuwa gare ku shine a wata ayar Allah ke ta kul inna ma ana basharun mislukum ga musu ni mutum ne irin ku. ma'ana ta fuskar zama mutum duk abin da ya shafi mutum na cewa don haka duk wanda ya zo na cewa kuda baya taɓa manzo Allah manzo Allah baya bacci da rana ya irin wannan abubuwa wuce gona da iri ne shi bai ɗora maka sa wannan duk abin da yake samu mutum yana iya samu shi yasa yake zazzaɓi zazzaɓi ma wani lokaci mai tsanani har suka ce ya rasulullah innaka tu'aku wa akan shadidan yace zalika anna li ajrayn manzo Allah zazzabin kana da tsanani yace saboda lada biyu gare ni zaka zazzabin ma ninki biyu nake yi ومن يعص الله ورسوله duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa fa inna lahu nar jahannam yana shirin shiga wutar jahannama khalidina fiha abada suna mata ta cikin ta har abada hatta idza ra'aw ma yu'adun حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما تبعدون أم يجعل له ربي أمدا alim al-ghayb عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا na'am إلا من ارتضى من رسول فإنه يخلق من بين يديه ومن خلفه رصدا liya'lam ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا hatta idza ra'aw ma yu'adun Allah ce har sai sun zo lokacin da za su ga abin da aka musu alƙawari su ga mutuwa ko su ga tashin kiyama fa sai ya'lamuna man adafu nasiran anan ne za su gano wane ne yake da raunin mataimaka wa kallu adadan wane ne wanda baya da yawa don kullum takama suka yi ma manzo Allah da runduna da 'ya'ya, da dukiya da kuɗi da kayan fada Allah ce kul in adri aqribun ma tu'adun kace musu ni ban sani ba abinda yake muku alƙawari kusa yake am yaj'alu lahu rabbi amadan ko ko Allah zai sa masa lokaci ai amadan tsawilan amadan ba'idan lokaci mai nisa Allah ya alƙawarin zai damke ku amma yaushe ne ni ban sani ba wannan yana wurin Allah alimul ghaibi Allah shine masanin boye fala yuzhiru ala ghaibi ahadan bai bayyanar da gaibinsa ga kowa illa man irtada sai wanda ya ga dama wanda ya zaba min rasuli iya zan manzo ne kenan Allah bai sanar da kowa gaibi sai in ya ga dama ya faɗa ma manzo to in zai faɗa ma manzo sai ya kwashe duk ilimin sa ya ba manzo wannan kaga hankali ma bai dauka wannan magana da haka wanda yake cewa illa min judika dunya wa darrataha ومن علومك علم اللوح والقلم duk sun ce masa tawili amma maganar tana da nauyi cewa duk abin da cikin lawal mafus annabi ya san shi da bai kabbarin Allah abin da Allah ya ga dama sanar da manzo sai ɗebo daga cikin gaibi ya sanar da shi sai ce kuma in zai sanar da shi fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan sai Allah ya sa masu tsaro gabansa da bayansa ta yadda babu yadda wani zai gurɓata wannan karatu liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim Allah zai wannan don ya tabbatar da cewa sun isar da sakonnin ubangiji su babu gurɓacewa kaga da ana ba shaidanu dama gobe za mu yi magana alakan shaidanu da mutane an mu zo ga shigar jikin dan adam da aljani ke yi gaskiya ne ko ba gaskiya ba da sauransu to za mu yi maganin shin yana yi wa irin abin da suke yi mana su yi annabawa inda za a ba su dama lokacin da saƙo yake zuwa kafin ya zo ga annabi da sun gurɓata shi lokacin da ya zo ga annabi kafin ya isar da kuma za su gurɓata shi sai Allah ya ce a'a ليعلم كان قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم الله يكيو يتقو إنا عند سكي وأحصى كل شيء عددا الله يكي يا كان تقو ما يكيرجي شيء ذاك با بند با كيرجي با أمرك الله عدد يا شيء الله يفهم عدد دغو روان دنيا الله يفهم شيء عدد ganyen itatuwan duniya duka Allah ya san shi ba abinda Allah bai sani ba la takfa alaihi خافية آه الحافظ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يا كوسو فائدو دي آه وانا سورة بدك قالونا من لوكتي ما بريء بس بس ديوا ديا بيو فك هدو بير شدا bakwai bari mu karanta su guda bakwai ne na gaba sai mun ja larabci ba yace daga cikin fa'idodin wannan sura ta tabbatar da wujudul jinni ce akwai aljannu wannan ma'amuru na manhiyun ana ba su umarni ana hana su mujazu na bi amali kuma in su yi aiki ana saka musu za ku suna shiga aljanna suna shiga wuta kama ho sarihu fi hadhihi sura yake sannan kuma wa minha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam mab'uthun ila aljinni kama mab'uthun ila wannan sura ta tabbatar da cewa yadda aka aika manzo Allah ga mutane an aika shi ga aljannu ومنها ذكاء الجن يتي الجن سنة ذكاية هنكلي ومعرفة بالحق سنة غانغة فيها وأن الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحققوا من هداية القرآن وحسن الأدبين في خطابهم يتي كاغا جن قرآني سكا مسلمتا كما قال لدبي وجم غنا ومنها اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء به daga cikin darussa wannan sura akwai cewa Allah ya kula da annabinsa lokacin da za a yi kuma saƙo ma sai da aka ba da aka ba sama tsaro don kan saƙon nasa ya zama corrupted kar su jefa mishi virus wa min shiddatu hirsil jinn ala istima'ihim li rasul sallallahu alaihi wasallam alai yace ya nuna aljanu akwai masu kwaɗayin gaskiya da kwaɗayin ɗaukar karatu yace ka dubi da suka gewaye manzon Allah shi ne ko ganin su yana ta zuba tilawa su suna ta fasa karatu ومنها أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وبينت حال الخلق وأن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة. yace wannan sura ta kunshi umarni da tauhidi da hana shirka ta yi bayanin halin talikai da cewa kowa bai cancanci abota masa ba ko da ko daidai da kwaye gero yace la'anna rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana la yamliku li ahadin daf'an wala darran bal wala yamliku li nafsihi ulima anna al khalqa kulluhum kadhalik in dai manzo da kansa an ce ya faɗa musu bai da ikon komai Allah adda iko to bale duk wani ba shi ba yace wa minha anna ulumul ghuyub qad infarada Allah bi ilmiha cewa duk abinda ilmin gaibi Allah kada yadda sanin sa fala ya'lamuha ahadun min al-khalqi ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba illa man irtadahu Allah wa ikhtassahu bi ilmi shay'in minha sai wanda Allah ya zaba ya keɓe shi da sanin wani abu a cikinsa ba haka ba ka cewa abubuwan da sahabbai ke cikin gidajensu annabi na da masaniya kuskure ba ka cewa abubuwan da kafirai suke kulla duka annabi na da masaniya sai dai ka ce abinda Allah ya so faɗa masa yakan aiku jibrilu ya sanar da shi ko ya ko ala habib hanyoyin wahayi guda nawa ne uku kaɗai ka sani to akwai su fiye da uku eh To, ni dai na gaya ma akwai hida uku. Mu tafiya wa ɗinmu, ka samu cika da imani, mu cika da kalmar tauhidi, cika da kalmar la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.